أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks islam kitabu sunna ala fahmi salafu salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikon sa da ganin damarsa da fadalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu na mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anar nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine darasinmu na 131 ko zamanmu na 131 muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu kamar yadda yan uwa masu bibiyar mu suka sani littafi na farko littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamah al-qur'ani محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين للتافي نبي أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي مناتكن سورة واتو سورة إبراهيم ga 'yan uwa da suke bibiyar mu mun tsaya a matsala ta 517 a cikin littafin asibitul qur'an al-majid sannan kuma a yau da izinin Allah subhanahu wata'ala za mu tashi a matsala ta 518 muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya malam ya ce a matsala ta 518 fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya aka Allah ya ce wa atakum min kulli ma sa'altumu Allah ya baku min kulli ma sa'altumuhu in mun doki minnan bayaniya kina Allah ya baku dukkan abin da kuka roke shi in mun doki tab'idiyya Allah ya baku in mun doki cewa min tab'idiyya ce wanda ke nuna sashi to kenan Allah ya ba ku sashen abin da kuka tambaye shi suratul ibrahim aya ta 34 malam yace wallahu ta'ala Allah subhanahu wata'ala lam yu'tina bai ba mu ba kullama sa'alnahu duk abin da muka roke shi kenan sai zaman tunan ya dauki min bayaniya ce ba tabi'idiyya bace wala ba'dan min kulli fardin mimma sa'alnahu kuma Allah bai ba mu sashen sashen dukkan abin da muka roke shi ba kenan yana nufin Allah bai ba mu ba misali in ka ce Allah ya baka misali gida goma tana yiwa Allah ya baka gida biyar to kuma ba duk wanda ya roki gida Allah gida ba Allah yake bashi sashen gidaje shine abinda malai yake suni ci kidan ko ka dauki min bayaniya ce dukka ko ko min tab'idiyya ce sashi dukkan su dai akwai iskali akwai rikitarwa dole sai an nemi ma'anar da ya kamata a fahimce ta malam yace kulna zamu ce ma'anahu abin nufi wa atakum Allah ya baku ba'dan sashi min jami'i ma sa'altumuhu sashe daga dukkan abin da kuka tambaye shi ku yan adam lamin kulli fardin wato lamin kulli fardin fardu amma ba ana nufin Allah ya baku kowanne daga cikin abinda kuka roke shi ba duk ɗayan ɗin abinda ka roka sai Allah ya baka ma'ana in ka roki Allah gidaje sai Allah ya baka gida in ka roki Allah motoci sai ya baka ko da mota guda ya ci ba haka ake nufi ba a'a wato sashe daga cikin duk abinda kuka tambaya kowar roka bai yiwa a ce Allah bai baka komai ba sai dai zai baka sashe a cikin abinda ka roka shi ne abinda ake nufi wannan shi ne abinda malin ya faɗa matsala ta 519 sai malin ya ce fa'in ƙila sai malin ce in aka ce la ya suhu hadal mahmal wannan ɗauka ta fassara ba za ta yi ba liwaji haini saboda abubuwa guda biyu a haduhu ma abu na farko annahu la ya hasulu limtinanu wato bihi bai dace ba wato a ce an yi muna ni'ima ta fuskar ni'ima a ce an ba mu sashi kinan ta nan kamar wato abu ne wanda yake ta fuskar a ce an yi muna ni'ima kuma sashi ne aka bamu wasu na iya cewa to aiki nan ni'ima bata fito a fili ba athani na biyu annahu la yunasibu qawluhu ta'ala kuma ba zai zamanto daidai ba da fadar Allah subhanahu wata'ala inda yace wa in ta'uddu ni'matallah inda za ku ce ku lissafa ni'ima Allah la tuhsuha ba za ku iya lissafa ta ba aya ta 34 to kenan ya nuna ni'imomin suna da yawa to kinan kuma an ce sashi ne kinan kamar abin bai yi ba ko kuma ya kamata a ce an bamu duka to ya an ce sashi aka bamu to wannan kuma ai bai kai cikakken ni'ima ba shine malam abin da yake son ya ce yace to kulna za mu ce idza kana al ba'd alladhi a'tana huwa al akthar idan ya zama to sashin da Allah ya bamu shine mafi yawa min jami'i ma sa'alnahu na daga dukkan abin da muka tambaye shi wa huwa al-aslahu kuma shine mafi amfani wal- wa- mafi da- mafi wato inganci wal anfa'u kuma shine mafi amfani lana gare mu fi ma'ashina a cikin rayuwarmu wa ma'adina rayuwarmu ta duniya da kuma makomanmu ita ce ma'adina lahira kenan bin nisbati ila al-ba'd daga sashen allazi mana'ahu anna wato wanda Allah ya hana muna li maslahatina saboda amfanin mu kenan da muka roke shi wanda ya bamu a nan duniyar mu shine wato mafi yawa kuma mafi dacewa kuma mafi amfani gare mu a rayuwar mu ta duniya kuma shine zai am- mafi amfani gare mu a lahira in an kan- hankalta ma wato sashen da ba a bamu ba kuma shi ma an hana mu shine dan saboda wata maslaha ta mu aidan kuma in ji mallan to yace la yahsunu limtinanu bihi an gane ko aidan kuma la yasluhu lis- la yahsulu al-imtinanu bihi ba za a nuna an yi ni'ima ba bai kyautata a nuna ni'ima ba da shi wa yakunu munasiban lima ba'dahu sai ya zamanto kenan eh, ya dace da abin da zai zo baya domin mi domin an ce la tuhsuha ba za ku iya lissafa ta ba to ai nan ba za a ce ba an ba mu mai yawa ne saboda amfanin mu an hana mu da saura domin an ce ni'imar tana da yawa to ko kasance ta mai ni'ima ya kamata a kasance mai yawa ya kamata a ce ta kasance duka har yanzu ne malam yace akwai matsala malam yace to wa jawabun akhar amsa kuma ta daban wadda malamai suka bayar an asali su'al daga asalin wannan tambaya annahu yajuzu an yakuna qad a'ta jami'a sa'ilina ba'dan ana iya cewa Allah ya ba dukkan waɗanda suka tambaya sashi min kulli fardin mimma sa'alahu jami'uhum daga dukkan abinda mutane suka tambaye shi wa bi hadha al-miqdar da wannan gwargwado yasihhu al-ikhbaru fil aya za a bada labari bi aya wa illam yu'ta kull wa illam yu'ti kull wahidin min as-sa'ilina ba'dan duk da yake Allah bai ba dukkan waɗanda suka tambaye shi ba sashi min kulli fardin nan daga dukkan mutane mimma sa'alahu na daga abin da suka tambaye shi malam yace to wa idahu zalika yadda mutum zai fahimta wannan mas'ala bayanin ta an yakuna hadha qad a'ta shay'an Allah ya ba wannan ya ba wannan shay'an wani abu mimma sa'alahu zaka na daga abin da wani ya tambaye shi wa a'ta zaka shay'an mimma sa'alahu hadha ya ba wannan kuma abin da wancan ya tambaya yace to alaq alaqa ala maqtadathu al-hikma abinda ya hikima ta Allah subhanahu wata'ala ta hukumtas wal maslahatu da maslaha fi haqqihima a cikin haƙƙin waɗannan ni'imomi kama a'ata an-nabiy sallallahu alaihi alaihi salatu wassalam ar-ru'ya kama yadda Allah yabba wato manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ar-ru'ya gani lailatul mi'raj ranar da yayi mi'raji وهي مسؤول موسى أما موسى يا تنبيت عليه السلام عليه السلام وما أشبه ذلك da abin da ya kama da haka kenan ma'ana Allah duk ni'imomin da mutane suka tambaye shi abinda malai yake sun yace duka ya ba ya bada su waɗannan ni'imomin babu wata ni'ima wanda aka tambaye Allah wanda Allah bai bayar ba sai dai tana yiwa wancan ya tambayi waccan ni'ima ba a bashi ba sai aka ba wannan wannan ya tambayi wannan ni'ima wannan ba a bashi ba sai aka ba wannan sai zama to dukkan ni'imomin yan an ba yan adam su amma ba kowa duk abin da ya tambaya aka bashi ba malam shi wannan amsa ya tafi akan ta ina fata ana fahimta ta wannan shi ne abin da malam ya kawo a karkashin wannan mas'ala amma dai akwai ƙarin eh, bayani a nan domin idan muka ɗauka amsar da ya fara basuwa cewa Allah ya ba ya ba mu mafi eh, inganci da kuma mafi amfani gare mu a nan duniyar mu kuma ya eh, wanda ya hana muna ya hana shi ne saboda maslahar mu to sai mutum ya ba mu duka domin wanda an ka aje muna lahira kamar an ba mu duka ne ko da mun dauki wannan fassara wanda ba ba mu a nan duniya ba amma lahira za a ba mu wanda fi shi ma'ana kamar an ba mu ni'imomin mu ne kamar da zo cikin hadisi in mutum ya roki Allah tana yiwa Allah ya gaggauta ya bashi tana yiwa Allah ya tunkuɗe mishi sharri amma bai bashi abin da yake so ba ko kuma tana yiwa Allah ya aje mishi har lahira kenan idan ka roki Allah kaga Allah bai baka ba tana yiwa cikin waɗannan uku ne ko ya baka a nan duniya ko kuma lokaci bai ba na baka ko kuma Allah subhanahu wataala ya tunkuɗe maka sharri mai yawa kai baka sani ba kana so Allah ya baka miliyon ɗaya to amma Allah sai ya hana ka miliyon ɗaya sai tunkuɗe ma ciwon da zai ci miliyon ɗari gari ga jikinka to kaga ai Allah ya baka alkhairi mai yawa baka sani ba ko kuma Allah ya bari sai ranar tashin alkiyama ya baka ninkin ba ninkin to wannan dai amsa ita ma tana daga cikin abin da ya kamata mu hankalta mata to eh, sannan kuma nan da malam ya kawo wata mas'ala cewa annabi Musa ya roki ganin Allah ayoyi ne a cikin suratul a'raf wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 layla wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qawmi wa aslih wa la tattabi' sabila al-mufsidin wa lamma jaa Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk kaga annabi Musa lokacin da yazo haduwa da ubangiji munajati kenan ya ce ma Allah subhanahu wa ta'ala ka nuna mini inganka to kaga wannan annabi Musa ya roƙa to sai ya ce kuma an ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gari to wannan shine matsalar da an yi sabani akan ta domin waɗansu misali ruwaya da aka daga Ibn Abbas cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga Allah waɗansu ba suna ƙara sai wai ya ga Allah amma ba da ido waɗanda da gani ba ya ga Allah ne da ido waɗanda suke ko cikin kai ko abin da ya kama da haka ba bai yiwa a ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da ido a tsakiyar kansa amma dai da ake cewa ma zagal basar wa matagha laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra ya ga ayoyin ubangijin shi nan ba ana nufin ya ga Allah subhanahu wata'ala ba ina fata an fahimci ni sai dai malamai suke cewa in an fassara ruqiya kamar da Ibn Abbas ya ce ya ga Allah to gani na zuciya wato hankalta ayoyin Allah a zuciya shine abin da ake nufi ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha take cewa duk wanda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah to yayi kuskure in ma mutum ne wanda ya gangan kaman ba in yace da ido ne to kaman ma yayi ƙarya don mi dan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da an ka tabe shi cikin hadisi na sahih muslim kaga Allah da ka an kai mai iraji da kai yace nurun anna arahu haske ne ya samun to shamaki tsakani da Allah kamar da zo cikin hadisi hijabuhun nur haske ne wanda yake wato shamaki ne na ubangiji an gane ko ko wata riwaya hijabuhun na sai malamai suka ce to haske ne mai kama da wuta kakka ce an wancan hadisi an ce nuru wanga an ce nar a'a haske ne wanda yake mai kama da wuta ko wanda yana dauke da zafi kamar wuta wannan shine yadda za a hada hadisan wannan abu na farko kenan kenan da haka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ga Allah a aqida ta ahli sunna wannan ba gaskiya bane sannan kuma da aka ce lailatul mi'raj yan qur'aniyun sai su ce an yi isra'i an ba da labarin isra'i cikin qur'ani amma ba a ba da labarin mi'raji ba ina fata an fince ni wannan shi ma matsala ce wanda akwai abin nan akanta amma zance mafi inganci lalle qur'ani ya ce subhanallazi asra bi abdihi sarki ya tabbata ga wanda ya isra'i da wato bawansa kira kaga an yi isra'i mi'raji kuma Allah subhanahu wataala yayi bayanin sa inda yake cewa wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nas wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka wato ba mu sanya garin da mun ka nuna maka ba illa fitnatan linnas sai kuma wato fitina ga mutane wa shajaratul mal'unata min fil qur'an da kuma wato ittanya wadda anka la'anta a cikin alqur'ani ita ce shajaratul zaqum na ana nufin an mal'unatu Allah an ce ta amma ba ana nufin ba ita ittanya tana da laifi domin ita ce ai ba sa yi ma Allah laifi domin Allah bai tsora musu shari'a ba balle a ce Allah ya la'ance su kina almal'unatu biha wadda Allah an ce kafirai an sanya ta zamanto wato ɗaya ne daga cikin hanyoyin da za a nisantar da su daga rahama Allah ita ce shajaratu zakku ina fata an fahimta to anan kaga wannan bayanin ya zo ne a ina ne wutar take ko a ina ne aka nuna mishi wuta kaga ba lokacin tunda wutar ba anan duniya take ba kaga qur'ani ma ya bayyana akwai isra'i sannan kuma wannan qadiyya yana daga cikin abin da ke cikin ta wasu kace a'a da an kace ar-ru'ya shine min shine abin da ake cikin mafarki shi yasa suka ce to an yi isra'i ne da ruhin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mi'raji amma ba a yi ba da jikinsa amma Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin da yazo a karkashin wannan aya subhanallazi asra bi abdihi yace wannan yana nuna an yi isra'i ne da mi'raji da manzo sallallahu alaihi wa sallam da jikinsa da ruhinsa domin bi domin aka ce al'abdu bawa to akwai jiki akwai ruhi tare da shi ba a ce bi ruhihi ba ba a ce bi jasadihi ba bi abdihi kenan al'abdu ruhan wa jasadan an yi isra'i ne da mi'raji da ruhinsa da kuma jikinsa an gane ko to sannan kuma kalima ta ru'ya ba tana nufin sai abinda aka gani cikin mafarki ba wani lokacin ana iya cewa ru'ya abinda aka gani cikin mafarki kuma in an ce an ra'ayu shi abinda an ra'ayi na zuciya an gane ko sannan kuma an ra'ayu an ru'ya yana iya ɗaukar mafarki na ɗaukar ba mafarki ba domin mi domin wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka nan ana nufin ba cikin mafarki ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ga wannan ba ya gani shi ne wato da idonsa duk da yake wani ru'ya tana iya kowa ma'ana ta mafarki shi yasa annabi Yusuf ya ce Allah ya ce ya rike ba da labari annabi Yusuf ya ce wa rafa'a abawayhi 'ala al-arshi wa kharru lahu sujjada wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan to wannan mas'ala ne dole a tabbatar da akwai Isra'i da Mi'raji a alqur'anance kafin ba a shiga cikin hadisi sai abu na karshe wanda kuma suke kawowa waɗanda suke busayar da isra'i da mi'raji ba irin yan qur'ani da wani su sai sai an ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an yi isra'i da shi ya je yayi sallah da annabawa amma kuma sai aka ce ya je sama ya karɓo sallah kuma bayan sai da ya sallah da annabawa a nan ƙasa sannan ya je sama ya karɓo sallah sai ce to kina akwai tufka da walwala ko tumka da walwala a cikin wannan wannan kuma magana ce wanda ake kawo ta don shubha ba wai don saboda gane gaskiya ba wallahu ta'ala alam shine cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ahli sunna da sauransu sun yarda cewa yana sallah to lokacin da zo ya sallah da annabawa Allah subhanahu wataala ya kawo su Allah yana da ikon ya kawo su suka yi sallah sannan sai aka ce ya iske su a sama Allah yana da iko ko a nan duniya kuna iya ku kama hanya daya wani ya riga ka zuwa to kinan da an ce su riga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya same su a can ba matsala bace to sannan kuma sai aka ce ya karbo sallah a'a ba sallah ya karbo ba kasancewa sallah wajibi a irin halin da take shine an ka karbo ba wai dama baya yin sallah ba to kaga amma sai su juyar da magana su ce ya ji ya karbo sallah yana da kyau ɗaliban ilimi su wayi matattaunawa ta ilimi wannan shi ne abin da ya bayyana gare mu na dalilai wallahu ta'ala a'la mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 520 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace wa in ta'uddu ni'matallah idan da kuna son ku lissafa ni'imomin Allah la tuhsuha ba za ku iya lissafa su ba an gane ko sai malam yace wal ihsa'u abinda ake nufi da kalma ta al ihsa lissafi wal addu da kididdigewa bi ma'anan wahid kinan ma'ana guda ce kaza na qalahu al jawhari wani malami da lokacin ake kira jawhari haka ya ruwaito ya cirato kinan daga masana larabci fa yakunu al ma'ana sai ma'ana ta kasance wa in ta'uddu ni'matallahi la ta'udduha in kun ce ku lissafa ni'ima Allah ba ku lissafa ta malam yace wa huwa mutanaqidun kamar abu ne wanda ya ci karo da juna ka kaulika kamar ka ce in tara zaidan in kaga zaidun la tubsiruhu ba za ka ganshi ba an gane ko idhir ru'ya wal ibsar wahid domin ar-ru'ya gani wal ibsar da gani wahid da abu guda ne malam yace qulna za mu ci ba'd al-mufassirina sashen masu tafsirin al-qur'ani fassara al-ihsa' sun fassara al'ihsa abinda ake nuhi la tuhsuha bil hasri shine mi shine wato shamakancewa kididdigewa fa in sahha zalika lughatan malam yace to in wannan ya inganta a yaren larabci inda fa as-su'al tambayar da suka yi sai ka tunkuɗe kenan inda za ku ce ku lissafa ni'imomin Allah ba za ku iya kididdige su ba sai zaman to an samu bambanci ta fuskar ma'ana wa yu'ayyidu zalika malam yace abinda yake karfafa wannan qawlu zamakhshari magana imamu zamakhshari la tuhsuha ay la tahsuruha ba za ku iya sha makance ta ba ku kididdige ta wala tutiqu addaha ba za ku iya lissafa ta ba an gane ko wa bulugha akhiriha ku kai karshen ta wa alal qawl al awwal malam yace akan magana ta farko kuma in mun ce da al ihsa da al add dun ma'anar su daya yace to idmarun sai ka kaddara wani abu taqdiruhu abinda zaka kaddara wa in turidu inda za ku so adda ni'matallahi ku lissafa ni'imomin Allah la ta'udduha ba za ku iya lissafa su ba kidan sai ka kaddara irada inda kun so ku lissafa ni'imomin Allah ba za ku iya ba wannan shine abinda wato malam ya kawo amma kuma duk da haka nan ko da ma'anar su daya akwai wata hanya wadda za a bi wadda za mu iya karata shine cewa sharadin ya an ka kawo da jawabin sa wa in ta'uddu ni'matallahi ko da kuna son ku lissafa ni'imar Allah la tuhsuha ba za ku iya lissafawa ba ku kai karshen lissafi shi ne abinda ake so a ciki na sai zamanto an samu bambanci tsakanin sharadi da kuma abinda ya biyo bayansa wannan shi ne abinda wato ya kamata mu fahimta malam ya ce a mas'ala ta 521 kiran ta gaba fa in kila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya aka yi Allah ce la tuhsuha suratu ibrahim aya ta 34 ba za ku iya lissafa ba wa huwa yuhimu wannan yana sawar aizatun cewa anna ni'amallahi ni'imomin Allah ghaira mutanahiya ba sa da ƙarshe an gane ko wa kullu ni'matin mumtannun biha alaina dukkan ni'imar da ni'matin dukkan ni'ima mumtannun biha alaina wadda Allah ya muna ni'ima da ita fa hiya makhluqatun an halicce ta wa kullu makhluqin mutanahin duk ko abinda an ka halitta yana kai ƙarshe yana da wurin da zai tuki mare ce kulna za mu ce la nusallimu ba za mu saki ba an gane ko annahu yuhimu annaha la tatanaha wannan lafazin cewa yana nuna ni'imomin Allah ba su da ba su kai karshe wa zalika malam yace dalilin haka li anna al mafhuma minhu munhasirun abinda an ka fahimta da ni'imomin Allah munhasirun abu ne wanda yana da iyaka an sha makance shi fi anna la nutiqu addaha cewa an ce ba za mu iya lissafawa ba aw hasra hasra adadiha ko mu kididdige adadin su an gane ko wayajuzu malam yace yana halitta an ya kuna shai'u mutanahiyan fi nafsihi abu yana iya kai ƙarshe yana da iyaka wal insanu la yutiqu addahu dan adam kuma bai lissafa shi karamli an gane ko karamli alqifa kamar rairan sahara an gane ko alqifar lokacin ana nufin fako ko fili ko sahara an gane ko to ramlil qifar rairan sahara ko an ce ka lissafa shi yana da iyaka amma ai ba za ka lissafa shi ba wa qatril bihar da kuma digo na ruwan teku ai yana da iyaka amma kuma za mu iya lissafa shi ba wa warqil ashjar da kuma kunnen itace ko mu ce ganyen bishiyoyi kenan kuma ko an ce a lissafa shi ai ba za a iya ba alhali ko yana karewa wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da haka kenan kenan babu matsala a ce ba za mu iya lissafawa ba ba ana nufin bai da karshe ba amma cewa an kai ba za mu iya lissafa shi ba wannan shine abin da malam ya kawo a karkashin wannan amsa to kafin mu je mas'ala ta gaba akwai abin da ya kamata mu kara akan wannan mas'ala shine cewa da an ka ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha nan ya kamata mu fahimci wani abu lokacin da suna na jinsi mufrad an ka zo an kai idafar shi zuwa ga ma'rifa yana komawa jami'i domin an ce ni'ma ni'ima guda ne to ya an ce wa in ta'uddu ni'matallahi inda za ku so ku lissafa ni'ima Allah to ai ni'ima guda ce la tuhsuha ba za ku iya kididdige ta ba to ai daya da an ce daya an kididdige shi an kai karshen lissafi sai malamai suka ce nan da an kai idafa wannan ismul jins zuwa ga jami'i an gane ko ko al-mufrad da an kai idafa zuwa ga wato ma'rifa kenan abin da yake ma'rifa ya koma jami'i kenan nan wa in ta'uddu ni'matallah ana nufin wa in ta'uddu an'umallah inda za ku ce ku lissafa ni'imomin Allah amma sai an ce ni'matallah domin dalili da yace la tuhsuha ba za ku iya kididdigewa ba kenan ya nuna jami'i ake nufi domin inda ɗaya yake nufi da da ka ce ɗaya ai lissafin ya ƙare wannan ya kamata mu fahimce shi sai kuma abu na gaba na nan ga waɗansu malamai suka fi cewa a'a ni'matallahi ma ni'ima guda ne ake nufi wa in ta'uddu ni'matallahi da za ku ce ku lissafa ni'ima Allah daya la tuhsuha ba za ku iya lissafa ni'imomin da ke karkashin ta ba domin ido daya za ku iske ana bincike a kansa a kama lissafi irin yadda yake har duniya ta tashi ba za mu iya gane sirrin da ke cikin ido shi kadai ba shi yasa za ku ga yanzu a duniya bincike na ta karuwa akan jikin dan adam wannan yana karatun jinin dan adam har yanzu ba a kai karshe ba wannan yana karatun kunnen dan adam har yanzu ba a kai karshe ba wannan yana karatun idon dan adam har yanzu ba a kai karshe ba ga sunan dai abubuwa da dama ana ta karatu kansu har yanzu ba a kai karshe ba to ni'ima guda ma ya an ce a lissafa ni'imomin da suke karkashinta ba za a iya lissafawa ba waɗansu malamai sun tafi akan wannan to amma dai duk inda ta kai ta kawo ni'imomin Allah suna da yawa ba za mu iya wato lissafa su ba wannan abu na farko kenan sai abu na biyu wato wanda za mu ƙara shine inda Allah ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar anan cikin suratu Ibrahim aya ta 34 a cikin suratu Nahl kuma sai Allah subhanahu wataala ke cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna Allah la ghafurur rahim a aya ta 18 to da akwai matsala me yasa anan da an kace cikin suratu Ibrahim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha sai aka kulle da innal insana la zalumun kafar karshen ayar amma a suratul nahl sai aka ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna allaha laghafurur rahim me hikimar me balaga mai harda alqur'ani sai ka gane cikin ibrahim innal insana lazalumun kafar mai harda alqur'ani sai ka gane a cikin suratul nahl inna allaha laghafurur rahim da shine take karewa to amma a wajen balaga sai malamai suke cewa nan suratul ibrahim ana zancen kafirai da suka kafirce mu ni'imomin Allah وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فان مصيركم الى النار انا zan ce wanda suka bijire ma ayoyin Allah ne to shi yasa sai aka ce innal insana zalumun kaffar dan adam mai yawan zalunci ne mai yawan kafirci in ba wahayi ba da addini suka gyara shi cikin suratul nahl ita ko suratul nahl an jero ni'imomin Allah ne huwa alladhi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu sharabun wa minhu shajarun fihi tusimun yunbitu lakum bihi az-zar'a waz-zaytuna wan-nakhila wal-a'naba min kulli thamarat ga sunan da aka fara jero su sai an ka ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha to nan sai an ka zance inna Allah la ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma Allah mai jin kai ne saboda nan an jero ni'imomi ne ba ana magana waɗanda suka butulci ma ni'imomin Allah ba wannan kuma ɗaya ne daga cikin balaga ta alkur'ani duk inda ka ga wani abu ya canza akwai hikimar da ta sa aka canza shi kamar yadda malamai suka yi bayani wallahu ta'ala alam mai so zai kuma littafin da suka yi bayani kan balaga ta wato alkur'ani ya gani musamman littattafai na ustazu doktor fadil samun ra'i ba na ce duk abin da kawo a yarda da shi ba amma dai wuri ne wanda ana iya samun bayanai akan wannan kaga yana da ma'anin nahau na ɗai ma'anin nahau na biyu ma'anin nahau na uku ma'anin nahau na hudu sannan yana da at-ta'birul qur'ani sannan yana da balaghatul kalima fi at-ta'birul qur'ani sannan yana da lamasatun bayaniya duka waɗannan ɗalibin ilimi zai amfani da su sannan yana da littafi ma'anil abniya wato shi ma yana da amfani ɗalibin ilimi ya same shi sannan akwai littafi al-balaghatul qur'aniyya lada abdullahi bin fodio wanda professor na wato Najeriya kenan Ustaz Dr. Abdul Baqi Agaka ya rubuta bahasi akan wannan sannan kuma akwai littattafai da suke bayani kan balaga ta alkur'ani ɗalibin ilimi zai iya neman su da kuma balaga ma don saboda ya gane yadda take domin balaga tana da alkur'ani da yaren larabci shi kuma yaren larabci yana da alaka da alkur'ani mai girma idan kuma mutum yana farko farko ne yana iya neman littafin albalagatul wadiha ya kalli waɗannan ka'idodin ya sayar da suke sannan kuma shi na iya diba littafin jawahirul balaga na imam alhashimi da sauransu sai dai kuma akwai littafai da abdul qahir al-jurjani wanda shi ma ya fice a balaga sai dai ɗalibin ilimi zai yi hattara akan wato matsalolin aƙida yana ɗaukar aƙida ce ta mu'tazila kamar yadda zamakhshari shi ma wajen balaga ta alqur'ani ya yi fice amma aqida shi ta mu'tazila ce kenan wajen aqida ba a karɓar ra'ayin shi da kuma sheikh ibn ashur muhammad tahir ibn ashur a cikin tafsirin sa na at-tahrir wa tanwir ya yi amfani da balaga ta alqur'ani duk da yake wani lokaci yana ɗauka aqida ta ɗan asha'ira ash'ariya wani lokaci kuma yana ɗauka aqida ta ahli sunna ta salafus salih da haka dai waɗannan littattafai da ɗan bada su shi abdul qahir al-jajani kaga da littafi wato dala'il al-i'jaz an gane ko wato dala'il al-i'jaz littattafan shi ne wanda suke da alaka da balaga wanda littattafai ne ya yi su waɗanda suna da amfani ta fikin balaga amma kuma sai an yi hattara wajen amfani da su saboda mutum yana ɗauke da aƙida ta mu'tazila kamar yadda bayani ya gabata wallahu ta'ala a'lam to kaga dai a takaice wannan shine hikima ta bambanci tsakanin wato waɗannan wato ayoyi idan muka je a gaba mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta wato 522 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajibatuha da muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ibrahim alayhi salam ya akai annabi ibrahim yake cewa wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam wajnubni allah ka nisantar da ni wa baniya da ƴaƴana an na'budu al-asnam don kada mu bauta mu gumaka kenan ka nisantar da mu daga bautar gumaka kenan ibadatul asnam ne masdar ne munsabik in ji malaman nahau kenan an na'buda asalin shi ibada ne sai an ka kawo an na'buda domin an kawo shi da fi'ili mudari ido da kenan masdar dan a nuna fi'ilin yau da gobe jibi da gata an gane ko kenan sai zama to ya nuna ibadan nisantarwa yau da gobe jibi daga ta domin fi'ili mudari iya nuna yanzu da kuma abin da zai zo gaba in kuma an ce ibadatul asnam an kashi a matsayin masdar duk da yake ba haka yazo cikin alqur'ani ba kenan sai zama to ya nuna tabbatuwa domin sunan ibadan ma gaba dai yake nuna cewa wato suna neman Allah nisantar da su daga gare shi kenan dai ma'anonin da sun haɗe ma a wuri ɗaya suratu ibrahim aya ta 35 malam yace to wa ibadatul asnam kufrun bauta ma gumaka kafirci ne wal anbiya'u ma'sumuna anil kufri annabawa an tsare su daga kafirci bi ijma'il umma da ijma'in al'umma ta musulmi duk wanda an ka samu yana tuhuma annabawa da kafirci ko su dawo cikin musulunci wannan la yu'taddu bihi fil ijma'i ba a sanya shi cikin ijma'i dan zaka iske wadansu in ka diba cikin littafai suna iya kafirtar da annabawa zaka iske cikin wasu firaq ne ka diba cikin alfarqu bainal firaq na imamul baghdadi ko kuma almilal wal nihal na imam shahristani ko almilal wal nihal na ibn hazm ko mawsu'atul firq wal adyar wal ahzab al mu'asira za ga irin waɗannan abubuwa to amma irin waɗannan abubuwan wanda zaka iske waɗansu ba musulmai bane amma sun sanya ma tsarin su sunan tsarin musulunci ko kungiyar su sunan kungiya ce ta musulunci amma ba musulunci suke ma aiki ba wasu kuma musulmai ne wanda suka samu virus a cikin aqidar su da kwakwalen su da cikin zukatan su Allah kai mu da tsari malam yace to fa kaifa hasuna minhu hadha su'al ya an kai annabi ibrahima ya kyautatu yayi wannan tambaya ce a nisantar da shi alhali ko annaba dama an tsare su daga wato bautar gumaka kulna za mu ci in ji malam sa'ala hadha su'al annabi ibrahima ya tambayi wannan tambaya fi halati khawfin saboda yana cikin wani hali na tsoro azhalahu an zalika ilm wanda ya tafiye mishi da wannan ilimi ma'ana har ya manta da cewa su annabawa Allah ya tsare su li annal anbiya alaihimus salam domin su annabawa a'lamun nasi billah su suka fi kowa sanin Allah fa yakununa za su kasance an gane ko akhwafahum minhu su suka fi mutane tsoron Allah fa yakunu ma'zuran sai ayi ma annabi Ibrahim uzuri bi sabbi zalika wato da ya faɗi wannan wannan magana an gane ko ma'ana saboda yana cikin jin tsoro ne kwarai har ya manta da cewa su an tsare su daga shirka waɗansu malamai suka ce haka waƙila waɗansu malamai suka ce inna fi hikmatin lahi ta'ala yana da cikin hikima ta Allah wa ilmihi da saninsa la yaftali nabiyyan min al-anbiya baya jarraba wani annabi daga cikin annabawa bil kufri da kafirci bi sharti an yakuna mutadarri'an ila rabbih sai in ya kasance yana kankan da kai ga Allah taliban minhu zalika yani bi Allah ya tsare shi to Allah ba zai ba zai jarrabe shi ba domin ba ana nufin su aikata ba amma Allah zai iya jarraba su da wanda za su so su cilasta su sai sun yi shirka amma in sun roki Allah to shikenan sai Allah ya tsare su ma da jarabawa ta aqida sai dai jarabawa ta wato waɗansu abubuwa na duniya malam yace to fa ajra ala lisanihi hadha su'al sai Allah ya gudanar da wannan tambaya a harshen Annabi Ibrahim li tahqiqi shart al-isma dan ya samu tabbatar sharadin cewa Allah ya kare shi kidan kamar haka suka tafi to wannan magana tana bukatar sai an samu dalili a'a annabawa babu wanda ya yaki shirka irin su kuma dole Allah sai ya jarrabe su a cikin al'amarin shirka dan haka wannan tambaya ko wannan amsa tana da dan nisa abin nan to eh abin da zamu dan ƙara a ƙarƙashin wannan mas'ala shine cewa da annabi ibrahim ya nemi allah ya nisantar da shi nan yana nufin wani lokaci ana tambaya abu ne don tabbata wa junubni allah ka ƙara nisantar da ni dama ya nisanta to kuma allah ya ƙara nisantar da shi don wanda suke cewa annabi ibrahim da ya ce fa nazaratan fil nujum fa qala inni saqim annabi ibrahim ya kalla cikin taurari ya ce ni ina da rashin lafiya ma'ana kenan yana kallon taurari kamar yana neman ilimi ne daga gare su wannan malamai suka ce a'a su ne suke itikadin wannan sai suka kamar yana kallon taurari suka sa tsammanin haka ne abu na biyu da ya ce saƙimi na rashin lafiya ba yana nufin sun sami rashin lafiya ba a'a kamar rashin jin daɗi a cikin jikinka ne ba dole ba sai rashin lafiya na jiki sannan kuma inda ibrahim ya ce annabi ibrahim yake cewa inda Allah ya ce falamma ra'a ash-shamsa bazighatan qala hadha rabbi lokacin da ya ga rana ta fito domin Allah ya faɗi ya ga tauraro ya fito wato falamma janna alaihi al-layl ra'a kawkaban lokacin da ya ga dare ya rufo mishi ra'a ka kuma ya ga tauraro qala hadha rabbi yace wannan ubangiji na ne malamai suka ce na an shafe alhamza ne qala a hadha rabbi shi yanzu wannan shine ubangiji na sannan falan mara alqamara bazighan lokacin da ya ga wata ya fito qala hadha rabbi yace wannan ubangiji na ne ai a hadha rabbi an shafe alhamza falan mara ash-shamsa bazighatan lokacin da ya ga rana ta fito qala hadha rabbi kenan an shafe alhamza bai ce a hadha rabbi ba an shafe alhamza kenan asalin shi a hadha rabbi yanzu shine wannan ubangiji na da kuke faɗa an gane ko kuma da ya ce falan mara ashamsa duk da yake ashamsa mace ce idan shamsu kuwilat bai ce hadhihi rabbi ba saboda mi saboda na an hankalta ma khabar na hadha din zai zama to rabbi ne an gane ko bai ce wato hadhihi rabbati ba sai ce hadha rabbi kenan sai zama to an hankalta ma mubtada da khabar ba an hankalta ma abin da ya gabata ba dan kawai yace ko kuskure cikin alqur'ani mai girma to anan dai a takaice in uwa musulmi wannan bayanan da annabi yayi shirka ba dubara ce ake kawowa dalili kuma inji Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace Allah yace ma kana Ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin kaga wa ma kana bai taba kasancewa ba bai taba kasancewa minal mushrikin cikin mushrikai ko rana daya wato ta nuna istighraq fil madi da haka danganta shirka zuwa ga annabi ibrahim a ce daga baya ne ya gane gaskiya wannan soki burutsu ce harka ce ta yahudawa da kafirai waɗanda suke son su yi suka zuwa ga annabawa khairu khalqillahi ajma'in dan saboda su nuna kafircin su daga nan kuma su kafirtar da wanda suke so kaga in shi a sai su biyo baya su kuma su kafirtar da sahabbai daga nan duk mallamin da ake son kafirtarwa a kafirtar da shi to Allah ya muna mai kyau da haka dai ya kamata a yi hattara da wannan kidan dai amsa da za a yi basuwa wa junubni ana nufin wato Allah wato ka nisantar da ni ko kuma ka ƙara nisantar da ni da ni da wato ‘ya'yana kaga ana so mutum yi mazuriya shi addu'a ta akan tabbata akan aiki na alkhairi to wannan shi ne abinda malam ya kawo a ƙarshe abinda za mu ƙara shi ne wa junubni ya kamata mu gano kalmar asalinta daga larabci daga aljambuni shi ne sashi kenan ujnubni Allah ka maida ni ina wannan bangare su ko kuma ka suna wannan bangare jambu jambu ujnubni Allah ka nisantar da ni shine asalin wannan kalma kamar yadda malamai suka yi bayani an gane ko akwai wani littafi wanda yana da muhimmanci wani sabon tsari da aka fido fiddo ko aka fitar shine na liyar dabbaru ayatihi tsari ne wanda ana tattara wani tadabburin waɗansu malamai daga wurare daban-daban sai a tattaro karkashin aya an yi mujalladi na ɗai an yi mujalladi na biyu ina ganin an yi mujalladi ko na sha uku ne wanda kuma ɗalibin ilimi idan ya tattara su lokacin da zai tafsiri ya diba ko wani ƙarƙashin wata aya ya haɗo waɗannan littafan zai samun tadabburi mai yawa kuma ina ganin a intanet kuma sun sa mashru'i ne ina ganin liyar dabbaru ayatihi ɗalibin ilimi zai iya amfanuwa da shi yanzu dai iya sani na sun kai mujalladi goma sha ban sani ba yanzu an ci gaba ko ko an tsaya yana da kyau sosai ɗalibin ilimi ya samu wannan mas'ala ta gaba yan uwa musulmi sai mas'ala ta 523 malam yace fa in qila idan aka ce kai fa qala ya akai Allah yace rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas annabi ibrahim yana roƙon Allah yana cewa rabbi ya ubangiji innahunna su waɗannan gumaka da yan nemi Allah ya nisantar da shi daga bautar su da shi da zuriyarsa sun sun nisantar adlalna sun batas kathiran minan nas da yawa daga cikin mutane an gane ko aya ta 36 a cikin suratu ibrahim malam ya ce ja'alal asnama mudilla annabi ibrahim ya sanya gumaka su ne suka batar wal mudillu mai batarwa ad-darru mai cutarwa an gane ko qala wa qala fi mawdi'in akhar amma wal mudillu darrun dum mai mai batarwa ai mai cutarwa ne wa qala fi mawdi'in akhar Allah fada a wani wuri wa ya'buduna min dunillah suna bauta ma wani Allah ma la yadurruhum abinda baya cutar da su wala yanfa'uhum kuma baya amfanin su malam yace wa nadha'iruhu kathira tamkai irin wannan yana da yawa cikin alqur'ani fa kaifa tawfiqu bainahuma ya zamu hada tsakankanin su kira an ce suna batarwa to tunda ko an ce suna batarwa suna cutarwa to kuma a cikin qur'ani an ce suna abubuwan da ake bautawa ba sa cutarwa kuma ba sa amfani to kiran kaka malam yace kulna zamu ce idafatul idlal danganta bata ilaiha zuwa ga gumaka majazun kamar matsayin majaji shiki akwai wani abu da malamin su malamin suke kiran shi majaz wadansu kuma suna kiran shi uslubun min asalibil lughati al arabiyya bi tariqil mushabaha wato majazi ne asalin majazi shine ketarawa da larabci ko yanke abu ko kuma a ce ka ketara to nan an yi majazi ne bi tariqil mushabaha ta fuskar kamanceceniya wa wajhuhu fuskar shi annahum dallu bi sababiha su kafirai sun bace saboda dalilin ta dalilin waɗannan wato gumaka din fa ka annaha adallatuhum kamar dai ita ce tabbatar da su kama yuqalu kamar yadda ake cewa fatanatuhum ad-dunya duniya ta fitine su wa gharratuhum kuma ta rude su ai iftatanu sun fitinu su mutane bi sababiha saboda duniya au ikhtaru ko sun rudu da ita kenan wa mithluhu qawluhum kuma yana daga cikin irin wannan fadan larabawa dawa'un mushilun wato magani mai mushil to an ce mushil kamar wanda yake sawar wato kamar gudanawa kenan alhali ko shi maganin ba shi yake sawar gudanawa ba in an sa shi ne shashi ne yake haifar da gudanawa wa saifun qati'un takobi an gane ko wanda yake qati' mai yankewa alhali takobi baya yankewa sai in dan adam ya dauke shi ya amfani da shi wa ta'amun mushbi' abinci mai kosarwa alhali ko ko mai kwaddawa alhali ko abinci baya kosarwa sai dai in an ci shi abincin ba shi ne ke kosarwa ba dan adam ne zai baka kaci wa ma'un murwin an gane daga arwa yurwi ne ruwa mai kosarwa wato koshi na ruwa kenan alhali ruwan ba shi yake kosar da kai ba sai in an baka su ka sha ko mutumin da ya baka shi ne ya baka ruwan ka sha ka koshi wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da haka wa ma'anahu malam yace husulu hadhihi al-athar abubuwan da anka faɗa su tabbata domin tasirin waɗannan abubuwan kenan ya tabbata ya bayyana nan al-athar ba ana nufin hadisai ba ko kuma maganganun da aka rawaito daga salaf na ana nufin athar tasirin abu حصول هذه الآثار بسبب هذه الأشياء تأثير وأن أبوه سبينا سبب وأن أبوه أن كفدا نتي وماغني mai saka zawo ko wanda saboda ƴan an shashi ake zawo kenan an gane ko ko zawayi sannan kuma takobi mai yankewa wanda ƴan an buga da shi sai ya zama to ya zan hanya ta sanadiyar a yanki ta'amun mushbi abinci wanda ta fuska shi ƴan an sha zai zama to an ci zai zan sanadiyya ce ta koshi ma'ul murwin ruwan da ƴan an sha ta fuska shi zai zan sanadiyar koshi da ruwa malam yace wa fa'ilu al-athar wanda ke aikata waɗannan huwa Allah ta'ala shine Allah subhanahu wata'ala kinan ma'ana tasirin su ba zai tabbata ba sai da izinin Allah subhanahu wata'ala wannan shine abin da ake son a ce kenan rabbihinna hunna adlalna kathiran minan nas to dan haka ne kuma cikin wannan littafi mutum zai iya dubawa wato safha ta 97 akwai ƙarin bayani akan wannan mun yi bayanin wannan matsala ɗin akwai bayanai da suka zo a safha wato kuma ce page ko page ta 97 ne ina ganin a cikin ƙarshe-ƙarshen suratul abin nan suratul karshen suratul ma'ida akwai bayani da muka yi kenan yan uwa da suke bibiyar mu idan sun ji karatu na karshen suratul ma'ida za su samu wannan wanda yake da littafin kuma sai ya koma a wannan wurin zai ga karin bayani wallahu ta'ala a'lam to mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 524 fa in kira idan aka ce kai fa qala ya akai Allah ce afidatan minan nas zukata na daga mutane domin Allah annabi Ibrahim ya roki Allah ya sanya zukata na daga mutane suna fuskantar Makka faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim ina fata an fahimce ni kenan ka sanya zukata na mutane tahwi suna kauna suna shauki suna bege ilaihim zuwa gare su duk da yake akwai Imam Hisham wanda ɗaya daga cikin qurra na wato Abdullahi Abdullahi ibn Amir shi ya karanta faj'al af'idatan ya karanta da ya'un to amma dai ma'anar ba ta canzawa af'idatan da af'idatan kawai dai bambancin wajen nutku ne domin qira'at suna da hali biyu tsakanin su da tafsiri ko ya zamanto lafazin zai canza amma ma'ana ba ta canza ba fada ce kawai ta canza ko ko idan ma lafazin ya canza kuma ma'ana za ta canza wato malaman tafsiri galibi suna mu'amala ne da na biyu din wanda ma'anar take canzawa domin nan ne suke da wato fagina zancen bayyana ma'ana malaman qira'at kuma su suna kula da guda biyu domin ka san yadda ake wato galibi suna kula ne da yadda ake karanta lafazi ba dole ba sai sun fuskanci ma'ana malam yace to walam yaqul afidatun nasi bai Allah bai ce afidatun nasi ba zukatan mutane sai yace afidatan zukata minan nasi na mutane wa qawluhu fadar Allah qulubun nasi in an ce zukatan mutane azharu isti'malan shine aka fi amfani da shi a larabce min qawlihi daga a ce quluban minan nasi zukata daga mutane kaga da an ce zukatan mutane yafi a ce zukata daga mutane qulna za mu ce qala ibnu abbas ibnu abbas yace law qala ibrahim alaihi salam da dai annabi ibrahim alaihi salam aminci Allah ya tabbata a gare shi ya ce kina alaihi wa ala nabiyina afdalu salati wa atammu taslim da ya ce fi du'a'ihi a cikin addu'arsa afidatan nasi kidan faj'al afidatan nasi ka sanya zukatan mutane la hajjat jami'ul milali da dukkan almilal jam'i na milla mazhabobi na aqidodi da dukkan su sun yi hajji wasdahama alaihi nas da dukkan mutane za su yi taro su yi turmusitsi an gane ko shine izdahama shine taro su yi turmutsi su haɗu jama'a dandazo hatta lam yabqa li mu'minin fihi mawdi'un zaka iske masu imani na musulunci ma ba za su samu wuri ba ma anna hajja ghairul muwahhidina tare cewa hajjin waɗanda ba su da tauhidi la yufidu bai da amfani wal af'ida nan kuma da anka ce af'ida zukata huna nan al qulubu zukata ake nufi fi qawlil akthari an gane ko a cikin maganar mafi yawancin malaman tafsiri ya ce waƙila an ka ce aljama'atu minan nas jama'a daga cikin mutane to amma ai babu matsala in an ce jama'a daga cikin mutane ai babu jama'ar da za ta tafiya ba ta da zuciya kidan sai dai mu ce in an ce nan zuciya zukata ake nufi nan utliqal juz'u wa urida bihi kullu an faɗi sashen dan adam amma dan adam din ake nufi domin zuciya ita kadai ba za ta iya tafiya ba sai tare da mi sai tare da dan adam amma me yasa aka ce zuciya saboda zuciya ita ce take kudurta niyya har ta sa jikin gaba ɗaya ya tunkari wato tafiya kin to wannan shi dai ne to wannan shi ne abin da ya kawo da ya ce faji al'afidatan minan nasi zukata daga cikin mutane kiran ba wato bai ce afidatan nasi ba zukatan mutane sai da sai zama to an ce afidatan nasi dukkan zukatan mutane amma an ce afidatan minan nasi sashe daga cikin zukatan mutane kiran sashen mutane ake nufi wannan shi ne abin da malam yake son ya ce shi yasa an ka ce afidatan minan nasi wanda kuma Allah ya karbi addu'a Annabi Ibrahim dubban mutane miliyoyin mutane suna fuskantar Makka an gane ko tana sahara fallau amma wannan addu'a ta sa wannan wurin Allah ya bashi aminci duk addu'o'in da Annabi Ibrahim ya yi ya samu da kuɗin mutane da kuɗin su suna son su kashe makudan kuɗaɗe su je Makka wani lokacin ma ba sa samu Allah ya karbi addu'ar Annabi Ibrahim saboda ya faɗi ta ni da gaskiya kuma ya ma Allah aiki kuma Allah ya san shi mai gaskiya ne to wannan kenan to sannan kuma malam yace hajjin waɗanda ba su da tauhidi ba a karɓa shi a dama an hana wasu ma yin aikin haji mushrikai ba sa zuwa aikin haji wasu na fakewa da Allah yace walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila wai walillahi ga Allah ne ala nasi akan mutane kinan dukkan mutane ya kamata su je aikin haji an gane ko amma sun manta da Allah ce liman istata'a ilayhi wanda ya samu ikon zuwa kinan in kai mutu baka je aikin haji ba in kana musulmi in baka samu ikon zuwa ba Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kama ka ba abu na gaba shine kuma da an kace mutane a anan amun ne makhsus dan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hada su mushrikai an hana su kusantar wato masallaci mai alfarma da harami ma gaba daya to kidan dan haka wannan hujja da suke ba su su ce makka ta kowa da kowa ce ya kamata a bar kowa ya je wannan magana ba gaskiya ba ce ya kamata su karanci ka'idodin shari'a da ka'idodin tafsiri da ka'idodi na usulul fiqh da ka'idodi na wato alqawaid alfiqhiyya su san yadda ake bayani kan wato shari'a wallahu ta'ala a'lam mas'alar mu ta gaba yan uwa musulmi sai mas'ala ta 525 malam yace fa in qila idan aka ce idza kana Allah ta'ala idan Allah ya kasance qaddan mana rizqal ibadi Allah yayi lamunin arzikin bayi falima sa'ala ibrahim alaihi salam arrizqa li dhurriyyatihi me yasa kuma annabi ibrahim ya neman ma zuri ashi arziki fa qala yati warzuquhum min ath-thamarat Allah ka arzita su daga ƴaƴan itace aya 37 alhali ko Allah ya ce yayi damarin arziki kuma annabi ibrahim ai ya san da haka to me yasa wannan malam yace kulna zamu ce Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki dommanar rizqa ya lamunci arziki wal quta da abincin da za a ci alladhi la budda lil insani minhu wanda dan adam ba makawa zai rayu da shi ma da mahayyan matukan yana raye walam yadman kaunuhu walam yadman kaunuhu samara Allah bai lamunci cewa ba ƴaƴan itace ne aw habban ko ko dole sai wato abinci na kwaya ma'ana wanda yake kamar kwaya kamar irin su hatsi ko alkama ko dawa aw nau'an muayyanan Allah bai ce dole sai nau'i muayyani ba gashi wanda an ka tantance fasu'alu tambayar da annabi Ibrahim yayi li talabi thamari na neman ƴaƴan itace ne ainan a zatin su karan kansu nan ainan ba ana nufin ainu idanu ba a'a ainan ana nufin zatin abu ya an ce ja'a muhammadun ainuhu muhammadu ya zo shi da kanshi to nan dan zatin waɗannan abubuwa ake nufi kina annabi Ibrahim ya neman musu wato waɗannan wato ƴaƴan itace waɗansu malamai suke cewa to kuma me yasa ma ya nemi ƴaƴan itace bai nemi saura ba sai aka ce a'a nan da yace ƴaƴan itace ba su kadai yake nufi ba amma ya nemi musu ƴaƴan itace saboda mi saboda su ne abubuwa waɗanda suka fi amfani ga jiki don galibi yanzu kun ga duniya da muke ciki duniya ta samu taki da wani abu ƴaƴan itace su kadai ne wani lokacin ba a kai inda za a iya samu su taki ba domin su suna iya kai amma sauran abincin duk ya gurɓace duk da yake su kansu ƴaƴan itacen yanzu turawa suna kirkiro wani abu da za a saka su nuna da gaugawa wanda shi ma akwai wato hatsari a cikin sa wallahu ta'ala a'lam sannan kuma alama ce ta ni'ima samun ƴaƴan itace a ci su sai dai turawa sun nuna wani bai da muhimmanci sai dai su sai ƴaƴan itacen ko kuma su su noma ƴaƴan itacen su ɗebe amfanin su sha mai amfanin sai su narkar da sauran a cikin kamfunan su su sa mai chemical su kawo muna ga wanda yake ɗabi'i ne natural an gane ko ko natural zaka iya ci ka amfana da shi amma turawa sun ce maka bai da amfani sai wanda suka ci suka yi amfani suka zuba suka sake markaɗa shi suka haɗa da ƙwayar da ko da kwalfa ko mu ce kwasfa an gane ko kawai suka jujjuya suka hada siga da wani abu suka turo maka su su ci mai amfani kai kuma su turo maka hatsari kana sha kana nuna kana jin daɗi shi yasa su a kasashen su mai cin ƴaƴan itace ɗanyu na asali shine mai wadata mai cin na gwangwani shine talaka mu kuma a kasashen mu mai cin wato natural wanda yake tabi'i wanda ba a sarrafa shi ba shine mai talaka mai cin wanda aka sarrafa shine mai kuɗi a kasashen mu a kasashen larabawa da kasashen afirka wallahu ta'ala a'lam mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 526 fa in qila mara yace idan aka ce annabi ibrahim da yace alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah alladhi wahabali wanda ya hore mini ya bani alal kibari akan samun girma wannan shine alkibin da malaman balaga suke kira at-tatmim cika ma'ana ta kai karshe domin da yana iya cewa alhamdulillah alladhi wahabali Ismaila wa Ishaqa amma sai ce alal kibari tare da cewa na girma wa yut'imuna at'ama ala hubbihi kaga da cewa yut'imuna at'ama miskinan wa yatiman wa asira amma sai ka ce ala hubbihi tare da suna kauna abincin wannan cika kai matuƙa ne wajen cika ma'ana to alal kibari tare da annabi Ibrahim ya girma yana sa tsammanin aiko ta mishi wahala domin a wannan lokaci tana da wahala amma sai Allah ya bashi Isma'il Isma'il wa Ishaq da Ishaq mala yace to shukrun shukrun ala ni'matil walad ya yi godiya ne shakara ala ni'matil walad ya gode ba Allah akan ni'imar da fa kaifa yunasibuhu ba'dahu to me yasa kuma bayan shi sai ce inna rabbi la sami'u du'a ubangiji na mai karba addu'a ne an gane ko malam yace to kulna zamu ce lamma kana lokacin da ya kasance qadda rabbahu ya taba roƙon ubangiji li talabil walad Allah ya bashi da bi qawlihi rabbi habli minas salihin Allah ka bani da daga cikin mutane na gari an gane ko kaga bai ce haka zakariya ce rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba Allah ka bani dhurriya wadda take tayyiba kaga bai tambayi jinsi ba bai tambayi adadi ba bai ce Allah ka bani ƴaƴa masu yawa ba bai ce Allah ka bani ƴaƴa maza ba bai ce Allah ka bani ƴaƴa mata ba shi dai tayyiba ya tambaya shi ma annabi Ibrahim min as-salihin shi yasa mu roki Allah ƴaƴa na gari ba wai maza ba ko mata ko masu yawa ko abin da ya kama da haka malam yace to fastajaba lahu sai Allah karba mishi shi annabi Ibrahim to nasaba qawluhu ba'da shukri kenan ya sai ya dace da fadar shi bayan ya gode ma Allah inna rabbi la sami'u du'a Allah mai karba addu'a ne don ya taba roƙon Allah wato suratul ibrahim ayat 39 ay li mujibihi an gane ko Allah yana karbawa li mujibi ko la mujibuhu ne Allah mai karbawa ne la mujibuhu Allah mai karba addu'a ne hudin yana kuma zuwa ga addu'a min qawlihim malam yace yana daga cikin faɗan larabawa sami almaliku qaula fulan sarki ko shugaba ya saurari ya ji magana wani an gane ko idza ajabahu kenan idan ya karba mishi wa qabilahu ya karbi abin da yazo da shi wa minhu qauluhum fi salati yana daga cikin abin da ake faɗa cikin sallah kenan faɗar musulmi cikin sallah sami Allahu liman hamidah Allah ya karba ma wanda ya gode masa ai ajabahu ya karba masa wa asabahu kuma ya bashi lada wannan shine abinda yassa ya ce inna rabbi la sami'ud du'a kenan ubangiji na yana karba addu'a addu'ar da ni kasance na gabatar da ita da wannan ne malamai suke cewa ashe ƴaƴa baiwa ce ta Allah qur'anin yanzu yana magana ƴaƴa na cewa ya bada baiwa ta Allah amma zaka ga yanzu turawa suna kokarin cewa a nuna cewa samun mutane abu ne wanda yake bai dace ba su yanzu suna kokarin ma su kirkiro yadda za a rinka kyankyasar ƴaƴa ga waɗanda suke da wahalar ta haihuwa saboda al'umma su ta tsufa kuma yanzu ƴan luwaɗi da ƴan maɗigo sun yawa a kasashen su suna ganin kuma mutanen da suka yi mulkin mallaka suna ƙara yawa su ba ruwansu da tsadar rayuwa da wane ne da wane ne da wane ne kenan zuwa gaba za su mallake su shi yasa suke kirkiro irin wannan alhali ga qur'ani kullun yana cewa ƴaƴa matsayin kyauta ne zakariya ce rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba annabi ibrahim ya ce rabbi habli min as-salihin sannan ya ce Allah da kanshi ce lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur sannan Allah ya nuna masa habban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa kasancewa su yan kadan a Makka yana daga cikin abin da ya ja musu rauni wadhkuru id antum qalilun mustad'afun fil ard takhafuna an yatakhatafakum an-nas qalilun kuna yan kadan yana daga cikin abin da ke jawo rauni wanda ba shi kadai bane sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana annabi Shu'aib ya ga mutanensa wadhkuru id kuntum qalilan fakaththarakum kutuna kuna yan kadan sai Allah ya yawaita ku ya ba ku damar ku ci abinci ya ba ku abincin ya sauka muku da ruwa ya ba ku mali wanda da kun sadu da matan ku za ku samu yawa ashe yawa ni'ima ce ta Allah wadda annaba suna tunatar da ita amma saboda turawa su ba sa son kasashen da suka yi mulkin mallaka musamman yanzu kasashen da suka yi saura irin Afirka da kasashen Larabawa su sulkuce suna ta kokarin yayata wannan su sa takunkumi na tattalin arziki su sa takunkumi na sojoji su mamaye kasashen mu su yi kaza su yi ƙarya su sa waɗansu mutane wanda ba su fahimce su ba su tallata musu ƙaryace-ƙaryacen su da haka ya kamata musulmi su farga daga irin waɗannan wato ƙaryace-ƙaryace da turawa suke yi Allah kai mu da tsari da sharrin su da sharrin kowane irin kafirai na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati sayyi'ati a'malina yan uwa musulmi ne ya kamata mu dakanta sai zuwa wato darasi na gaba mai so wannan aya da mun kai wazkuru iz kuntum qalilan fakaththarakum yadi ba cikin tafsiri na ibnu ashur yayi bayani mai kyau a karkashin wannan aya a cikin suratul a'raf abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh